أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا ثلاثة بقي قوة رمضان wata na tara hijira ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan biyar miladiyya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha takwas. Muna cikin tafsirin Alƙur'ani mai girma a cikin wata mai alfarma mai daraja shine watan Ramadan mun tsaya a cikin wato suratul ma'ida a aya ta arba'in daidai a shafi na ɗari da goma sha hudu a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a kan aya ta arba'in zuwa ta arba'in da ɗaya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne mu cikin wannan karatun da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljannar Firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ayyuhar Rasulu, la ya hazun kallazi na yusari auna fil kufur.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
bayan bayani ya gabata akan hukumce-hukumce na sata wanda ayoyin da suka gabata suka zo da shi ko ba haka ba wanda mun tattako matsaloli da dama daga ciki saboda dukiya tana daga cikin abubuwa guda shidda da musulunci ya ce wato a kiyaye su abubuwa abu na farko addini musulunci ya ce a kiyaye addini dole ne babu abin da kai addini tsada na farko kenan na biyu sai ya zamanto rayuwa na uku dukiya na hudu mutumci na biyar a kiyaye nasaba ta tsakanin wani da wani to dukkan waɗannan abubuwa musulunci sai ya aza dokoki a kansu to dukiya Allah subhanahu wata'ala abu ce mai kima mai daraja sai ya hana ta tashi daga wani zuwa ga wani sai an san dalilin da yasa ta tashi sai an samu kuma hanya ingantatta domin dukiya tana da ƙa'ida guda biyu a cikin musulunci ƙa'ida ta farko a neme ta ta hanyar halas ƙa'ida ta biyu a sa ta ta hanyar halas in an nemi dukiya ta haram an ka sanya ta haram aikin banza ina fata an fahimce ni da ma dukiyar banza ce kuma ta je ga banza in kuma dukiyar haram ce aka nema aka sa cikin halas kuma Allah ba zai karɓe ta ba inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba in dukiyar halas ce aka sa cikin haram kuma an yi aikin banza duk da yake taka ce ka neme ta hanyar kasuwanci da halas kasa ta cikin haram ta yi aikin banza za ta zama to musiba gare ka ranar tashin alkiyama Allah ya muna tsari amma a neme ta ta hanyar halas a sanya ta ta hanyar halas يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم كما هكذا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون كما دا أن كام قراو زا ينكي هنو كما زي بيا wani zai ce to ai wannan yayi tsanani a a yanke hannu hukuncin Allah ne ko ba haka ba duke da ya dauka kuma ta mutane ce wancan kuma za a yi mai hukuncin Allah wannan zai dawo da dukiyar mutane dan ka wani ya ce musulunci ya zo ya tsananta Allah subhanahu wataala ya ce to ya ayyuhar rasulu ya kai manzo malaman wato har da alqur'ani sun ka ce ya ayyuhar rasulu a cikin alqur'ani guda biyu ne kawai يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ده يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ده جنبا كساك سامو يا أيها الرسول فإذا يا أيها النبي شيكما يا أيها النبي سكتي ياضو so sha uku a cikin alkur'ani na farkon su cikin suratul anfal ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin na karshe ya zo a cikin suratul tahrim ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghlub alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir kuma sai kayi hasara ita wannan aya kala biyu ce a cikin alkur'ani dan wani yana jin wani ce a to shi bai fahimta ba guda tana cikin suratul tauba guda tana cikin suratul tahrim to cikin suratul tahrim ita ke nufi dan kakkaje an ce ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir a cikin سورة التوبة أتي يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم أتكنكم سورة التحريم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا كبا هكبا da haka dai dole sai an yi kokari an san bambanci tsakanin waɗannan ayoyin la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr a qira'a ta imamu nafi la yuhzinka alladhina yusari'una fil kufr ina fata an fahimce ni wato sai an yi ƙoƙari an san bambanci tsakanin fi'illai a cikin larabci in an ce la yuhzinka alladhina yusari'una fil kufr da la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr a cikin qira'a suna da bambanci ko ba haka ba tunda wancan ya fara da dhamma wannan kuma ya fara da fatha to a cikin lugha anan ma'anar su daya an fahimce ni domin wancan ruba'i ne in an ce ahzana sai a ce yuhzinu zai fara da damma mudari'in ruba'i akrama yukrimu ko ba haka ba amma hazana sai a ce yahzunu kidan fatha da sulasi da ruba'i duka ma'anar su daya to amma wani lokaci ma'anar su ba dai bace shi yasa dole sai an san dalilin da yasa za a ƙara hamza ko za a rage ta wani bi zaka iske shi sulasin ma'ana mai harafi guda uku bai ta'addi in an ce zahaba ya tafi to in an ƙara alhamza an ce azhaba ya tafiyar da shi ko ba haka ba to wani lokacin kuma sai ka iske sulasin yana ta'addi da kanshi in ni ce wa ƙafa ya tsaya ko ba haka ba to wa ƙafa kuma ya tsayar duk ma'anar su ɗaya in ka ƙara alhamza in ji malaman majma'al lugha alqahira kun ce to babu laifi dai tunda dama tana ƙara ta'addi amma ai bai bukata don Allah ya ce cikin suratul safat waqifuhum innahum mas'ulun amma in ana son ta'addi ga wanda bai da sai a ƙara alhamza ko tad'ifi a cikin asbabun nuzul da muka karanta muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam sammala a'yunahum a'a ba a bukatar sai an kawo nan tad'ifin ana cewa samala a'yunahum amma in ka ƙara dan karfafar da ma'ana to wannan malaman lugha suka ce babu laifi dan haka dai sai kai kokari ka san bambanci tsakanin fi'ili wato ruba'i da fi'ili sulasi cikin ilmu sarf wanda zai taimaka ma wajen tafsirin alqur'ani mai girma ba haka ne kawai za a zuwa ba لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إمام نافع شي كرنتا لا يحزنك ثورا بقية القراء سن كرنتا لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر كما ما أنسوا ديتي سيدي أبو جعفر شي أجفن سورة الأنبياء شي كأية كرنتا لا يحزنك لا يحزنهم الفزع الأكبر كنا شي تند ضمبا يجي كرنتا أما دوتي ثورة القرآن ينا كرنتا ولي واتودا أبنا دفتحة yana karanta irin qira'a ta juhu kar waɗanda suka la yahzunka ko la yuhzinka kasu bakanta ma da rai alladhina yusari'una fil kufr ko ba haka ba alladhina nan shine fa'ili shi ko alladhina ismul mawsul mabniyun na ko ba haka ba dan haka bai buƙatar sai ya canza kullun alladhina na ko fa'ili na ko maf'uli na ko mubtada ne ko majruri na ko mudaf ne kullun dai alladhina ake cewa shi ake kira mabniyun amma an riwaito waɗansu larabawa a halatin don masu na cewa allazuna amma alkur'ani bai zo da wannan lugha ba ina fatan kun fahimta to kan waɗanda wato kenan ka shine maf'ulun bihi allazina shine fa'il kan waɗanda yusari'una fil kufri suke gaugawa abkawa cikin kafirci ina fata an fahimce ni mai jalale ne yace yaqauna fihi bi sur'a suna abkawa cikin kafirci da gaugawa yuzhirunahu suna bayyana shi idza wajadu fursatan in sun samu dama ina fata an fahimta duk lokacin da wato akwai mutanen da abin da yake hana su sabon Allah shine ba su samu damar yi ba ana cikin talauci ba a sabon Allah saboda babu kuɗi ana son a je ayi zina ba an ce ba a iya yin zina saboda mi ba don ana tsoron Allah bane saboda babu kuɗin da za a yin zina to shi yasa yanzu mutane da suke son ana cikin tsanani a samu dukiya sai a tambaye su mi za ku yi menene ya hana muku sabon Allah in dai rashin dukiya ne da rashin samun sa'a ko dan kana garin ku dai shi yasa baka sabon Allah in ka ce waje zaka yi to kai ba mai tsoron Allah bane to su waɗannan duk lokacin da sun ka samu damar abkawa abkawa za su yi ina fata an fahimce ni hariri cikin ban dariya da yake yi a cikin muqama yace wala tudai fursata sururi fama tadri a yawman ta'ishu amdara yace kakkabar wata dama ta jin dadi in ta zo fama tadri baka sani ba a yawman ta'ishu shin zaka ini yini dai amdara ko ko shekara daya domin nan dar tana nufin shekara daya kakka san tsammanin gida ake nufi la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr kar wato su bakanta ma da rai waɗanda suke kokarin afkawa a cikin kafirci a bayyane min alladhina qalu amanna bi afwahihim daga waɗanda suka ce mun yi imani amma da fatar baki fatar baka an gane ko amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum amma zukatansu ba su yi imani ba mutumin da ya yi imani da bakinsa zuciyarsa ba ta yi imani ba wannan mutumin kafiri ne ba musulmi ba ne ina fata an fahimta amma su karamiya suka ta cewa da mutum ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko bai yi imani da wannan ba ko ba haka ba suka ce imanin shi yana nan imamul qurtubi ya ce a'a aya ta alqur'ani wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum بمؤمنين الله يكوري إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون قريا سكي يدو هكا أنكوري إيمان سو ولم تؤمن قلوبهم زكاة سبسو إيماني با كينان إيماني باكي زي فتا يداتي دا أبن دا زوتي أتفتا an gane ko idan mutum ya yi imani da zuciya ya ƙi furuci da shi har yanzu bai musulunta ba akwai girman kai tare da shi ya kafirta idan mutum kuma ya yi imani da baki ko wato a baka amma bai yarda ba a zuciya wannan mutum kuma shi ma ba musulmi bane idan bai yi imani da zuciyarsa ba bai yi imani da bakinsa ba dama wannan kafiri ne an huta idan kuma mutum ya yi imani da baki ya yi imani da zuciya ya zama mai imani amma in ya kafirce da baki an tilasta shi zuciya sai tana da imani kuma yana da matsayin mai imani an gane ko walam tu'min qulubuhum zukatansu ba su yi imani ba ya kamata a ce su ba su yi imani ba ko ba haka ba a'a nan an danganta imani zuwa ga zuciya don can ne yake samo wa tushe duk abin da za a kudurta wa dan adam zai kudurta wa daga cikin zuciya yake samo asali ko ba haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ala wa inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalbu ita ce mudgha tsoka ko ba haka ba kenan nan Allah ya danganta sai malaman balaga sun ce utliqal juz'u wa urida bihi kullu an ce sashe amma ana nufin duka ba wai zuciya kai ake cewa dan an ce zukatan su su yi imani ba to ai da zaran zuciya ba ta yi imani ba duk abin da ya saura shi ma bai yi imanin ba ko ba haka nan bane lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu falam yabqa illa suratul lahmi wad dami zuhair ibn abi sulma kenan cikin shu'ara'ul jahiliya yace lisanul fata nisfun in kana son ka samu dan adam halishin shi shine rabi wa nisfun fu'aduhu abin da ya saura ita ce zuciya domin wato wato da harshen da kake magana ake iya gane kima ka kai jahili ko mai ilimi ne zuciyarka kuma abin da ta kudurta na kyakkyawan niyya ko na ilimi wanda ke cikin ta na ake gane kirman dan adam ko ba haka ba yace to falam yabqa illa suratul lahmi wad dami duk abin da ya saura sura wato nama ce da tsoka da jiki babu wani abu wanda da muhimmanci irin waɗannan abubuwan guda biyu ina fata an fahimta don haka dai walam tu'min qulubuhum zukatansu ba su yi imani ba suna nan matsayin su na kafirai ko ba haka ba yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun don haka kan waɗannan su bakanta ma da rai ma'ana ya kai annabi na ana bashi lallashi me yasa ya ayyuhar rasulu tazo da lallashi saboda an bashi labarin abinda bani isra'ila suka aikata ma annabawa annabi Musa alaihi salam ko ba haka ba ka ji irin maganganun da suka faɗa to irin yanzu wani abu yana faruwa gare ka kakka damu ya kai annabi ha sallallahu alaihi wasallam domin ba kai ne aka fara faɗa ma ba an gaya ma annabi Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha ko ba haka ba fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'iduna ko ba haka ba sannan wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum dama an gaya maka mayaudara ne kenan mutumin da aka aka aka gani da alama ta kamala aka amince mishi yayi yaudara abin yafi ban mamaki da mutumin da dama an san shi mayaudari ne aka bashi yaudara me abin mamaki cikin shi wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum ba za ka kushe ba kana ganin yaudara daga gare su to dan haka dan kaga sun yaudare ka ai ba wani abin mamaki bane ina fata kun fahimta kenan lallashi ne ake yi amma nan ana son a yi muƙarana ne tsakanin kafiri da munafiki ma'ana waɗanda suke kafirrai ne san tagariya sun bayyana a zahiri kasu baka mamaki daga waɗanda qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum zukatansu su imani ba don mi don makiyinka wanda ka sani bai da matsala amma wanda baka sani ba shine yake da matsala ko ba haka nan bane makiyinka wanda baka san makiyinka bane kana iya maka faɗo ta magana gaban shi ko ba haka nan ba sannan kana iya ka zo ku ci abinci tare kana iya ka amince mai ya yaudare ka kana iya ka zo cikin taro ka ɗauke shi mataimakin ka ne ma har ka taimaka mai ka gina shi a rayuwarka ƙarshe kuma ya zama to shine sanadiyar da zai kashe ka ina fata an fahimce ni to amma in ka san wane makiyina ne khalas an huta kaga in kana magana in ka ganshi sai ka san duk kalmar da za ta fito a bakin ka shi daɗin maki a duniya in kana da maki a duniya da ka ganshi sai ka san me zaka faɗa hankalinka zai dawo in ma abinci kake ci ka san me zaka yi in ma wani abu kake so to kaga wannan maki wanda ka sani ya taimaka ba ka san makama al'amura amma waɗanda ake taro da su to su ne an matsala shi yasa alqur'ani in yazo bayanin kafirai bai bata lokaci aya ɗaya biyu ko ina aka so ina fata an fahimce ni bibi suratul kafiruna قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين شيكنا كوا يا سمتين ولي amma dibi suratul munafiqun tana bayani ne akan munafiqai dibi suratul tauba tana bayani ne akan munafiqai dibi suratul ahzab tana bayani ne akan munafiqai tabi'o'in su dibi suratul nisa su ce kaza su dawo su ce kaza su yi kaza su yi kaza saboda yatalawwaluna kal hirba suna canza launi da kala kamar yadda hanwainiya ko hanwawa take canza salo da abubuwa na rayuwa dan haka dai munafiki mai fuska biyu ne ko ba haka nan ba hariri ya siffanta dinari asfara zil wajhaini kal munafiki yace fatsa fatse dorowa mai huska guda biyu kamar munafiki yace na'am yace la munafiki kenan wanda kuma ita ce dabi'a ta mutane a wannan lokaci da yawa daga cikin mutane sun dauki wannan dabi'a Allah shi muna tsari malamai suka ce kenan dukkan gaba wadda Allah ya danganta ma aiki to ita take yin shi walam tu'min qulubuhum kenan zuciya ita ce take yin imani dan haka ba a cewa wato misali walam ta'khudh qulubuhum domin zuciya ba a ce ta amsa sai dai cikin wani yare wanda ba ba abin ba larabci ba ina fatan kun fahimta to da wannan ne malamai suka tabbatar da cewa wato abin nan yake da suna ilimi da dan adam yake da shi ma'ana yana cikin zuciyarsa domin munan sai a ce ilimi yana cikin kwakwalwa ko ba haka nan bane a'a Allah subhanahu wataala ce bal huwa ayatun bayyinatun tace fi suduril ladina utul ilma fi shina cikin kirji duk da turawa sai suka ce mi par cœur il a bûché par cœur da english sai a ce by heart ta zuciya ake cewa ya haddace amma waɗansu malamai suka ce a'a ayi jam'u bainal aqwal dan su filozof yan falsafa suka ce yana cikin kwakwalwa waɗansu malamai musulmi suka ce ilimi yana cikin zuciya amma kwakwalwa ita ke taimakawa wajen lokacin da a amfani da shi ina fata an fahimce ni amma dai wannan har yanzu shi ma yana buƙatar bincike shi dai alqur'ani ya ce fi suduril ladina utul ilma magana ta riga ta ƙari sannan kuma hankali yana ina yana a cikin zuciya afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha kaga ba a cewa qulubun yashrabuna biha don ba a sha da zuciya to tunda yace yaqiluna biha wannan ya nuna hankali yana ina yana cikin zuciya amma mun sai a ce hankali yana cikin kwakwalwa wannan duk kuskure ne ya saba ma alqur'ani dan haka ai hattara walam tu'min qulubuhum zukatan su busu yi imani ba ma'ana masu ruwa biyu ne waɗanda ga cewa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum إنما نحن مستهزئون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون الله سبحانه وتعالى ومن الذين هادوا دكما وأندا سكي واتو يهوداوا to anan ku duba da kyau waɗanda alkur'ani yake a hannunsu walam tu'min qulubuhum zaka ga akwai digo guda uku ɗaya biyu uku sannan kuma wa minal ladina hadu zaka ga akwai digo guda uku daya biyu uku wannan shine ake kira waqful mu'anaqa wanda mun yi bayanin sa wanda yake bada ma'ana biyu ko ba haka nan bane to idan muka zo muka tsaya akan na farko an gane ko to zai bamu wata ma'ana kenan ba za mu tsaya akan na biyu ba kenan yanzu in muka zo muka ce la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم مكتايا تو إتا ومن الذين هادوا سيتا زمنتو الواو للاستئناف تاينكي كما وقع من بابيانية بچي تبعيضية سيتا زم ومن الذين هادوا سيتا زمنتو دقاتكين يهوداوا أقوي to amma in muka ɗauki cewa la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa min alladhina hadu sai ya zamanto min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa min alladhina hadu alwawu wal aqfi ce kenan akwai munafiqai cikin larabawa akwai munafiqai cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wato in mun dauke ta wawul aqfi ce alladhina qalu amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum ay munafiqai ne ko wa min alladhina hadu ko cin yahudawa akwai su amma in muka dauki cewa wawu ba wawul atfi bace wawul istinaf ce kenan walam tu'min qulubuhum munafiqai ba su yi imani ba to wa min alladhina hadu daga cikin yahudawa akwai samma'una lil kadhibi sai litab'id dan haka dai bayani ne wanda ban sani ba dai na san wadansu za su fahimta wadansu kuma wallahu subhanahu wata'ala a'lam wa min alladhina hadu daga cikin yahudawa akwai samma'una lil kadhibi kalima ta sama'a tana nufin karbawa wani lokacin tana nufin ji sami Allahu liman hamidahu ai istajaba Allahu liman hamida ko ba haka ba to an ce sami'a laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya wani lokaci tana nufin ka karba bayan ka ji kenan ko kuma tana nufin kawai ji to waɗansu malaman tafsiri sun ce sama'una domin siga ce ta mubalaga ta fa'al an gane ko sama'una lil kadhibi suna wato karɓa ma magana ta ƙarya shine abin da ake nufi ma'ana akwai mutumin da yana son ya ji labari na ƙarya ko kuma samma'una lil kadhibi sun zo an gane ko masu yawan sauraren ƙarya ne ko su zamanto su mutane ne masu karɓa makarya su yi aiki da ita ko ko mutane ne masu jin daɗin sauraren ƙarya kun san yana daga cikin alamun mutum har yanzu hankalin shi bai cika ba ya zama mutum ne mai jin daɗin sauraren ƙarya mutane suna jin daɗin sauraron ƙarya yanzu an buɗe darasi na isra'iliya malaman da ke yin ƙasaskin na labarin bari isra'ila da adawa da samudawa za ka ga wuri ya cika ana saurare kaka kaka kaka kaka kaka saboda mi saboda ƙarya ce ake bayani ina fata an fahimce ni a ce fir'auna da garwa arba'in ya kakari kici ta allahu akbar subhanallah ƙarya mutane suke jin daɗin saurare shi yasa da yawa in ba ilimi ya yaɗu cikin al'umma ba duk inda ake abubuwa na tatsuniya mutane sun fi karɓar su ina fata an fahimce ni to alamu hankalinka bai cika ba ko baka da zuciya mai kyau ka zaman to kana sauraren ƙarya ko kana karɓa ma ƙarya ina fata an fahimce sifa ce ta munafikan yahudawa ko kuma waɗansu daga cikin yahudawa waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba da labarin su an gane ko shi yasa kuke ganin yaro da hankalinsa bai cika ba yana son sauraren mi tatsuniya a aike shi kasuwa bai zo bai son zuwa kasuwa amma za a bashi kuɗi ya je kasuwa ya dawo saboda ai mai gatana tatsuniya ya saurara ya ji daɗi saboda bai san ciwon kanshi ba wanda ya san ciwon kai bai da lokacin sauraron tatsuriya sama'una liqaumin akharin sama'una suna saurare ko suna karbawa liqaumin akharin ga waɗansu mutane lam ya'tuka waɗanda ba su zuwa wurinka nan allamu tana iya zama lamu ta'lili ce ai sama'una an gane ko suna saurare liqaumin sun zo wajenka sun saurari maganarka liqaumin dan saboda waɗansu mutane ma'ana saboda waɗansu suka zo kamar yadda za a turo wani ya zo a majalisa ta karatu ya saurari abin da aka ce sawa'an malamai ne suka turo shi saboda ya saurara ya ji abin da wani ya hudi a tai a gaya musu sawa'an fatawa ce suka bashi ya zo da ita a ji abin da za a faɗa sawa'an wani na ya turo shi ko ko sawa'an jami'an tsaro ne za a turo su saurari abin da aka faɗa a majalisi na alkur'ani samma'una liqaumin akharina sun zo ne ba dan kansu ba a'a turo su aka yi dan su saurara saboda waɗansu ko kuma samma'una liqaumin akharina suna yawan sauraren maganan makiyanka lam ya'tuka in su zo ma ba kenan nan su waɗancan makiya lam ya'tuka su zo ma annabi ba ko an saurara dan su ko ko ana sauraren maganar su shi ko baiwa da maganar masoyi da makiyi ta haɗuri guda ko ba haka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo da tauhidi su ko waɗancan makiyan Allah ne kaga bai dace a ce kana sauraren Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma kana sauraron waɗannan munafikai ko ba haka ba ko ko bai dace a ce ka zo ka saurara musu abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba shi yasa za su zo su yi zamne amma ina duk bayanin da ake yi ba sa ji ba sa fahimta ko ba haka Allah subhanahu wataala ya faɗa ba ko ba haka ba hatta idza kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma madha qala anifa ba su fahimta ba su fahimta saboda ba a zo da mu kyakkyawan niyya ba Allah subhanahu wa ta'ala ce to yuharrifuna al-kalima suna caccanza wato al-kalima nan magana ake nufi maganar Allah subhanahu wa ta'ala min ba'di mawadi'ihi bayan an dora shi a wurinsa ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ga yadda za a yi to in muka duba a cikin suratul nisa Allah ya ce yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi sannan a nan cikin ma'ida far wuri na farko Allah ya ce yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi to nan kuma wuri sai an ka ce yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'ihi to menene bambancin an da a cikin suratul nisa da an da a cikin suratul ma'ida na farko da min da a cikin suratu wato al-ma'ida na biyu kaga zamu yi bambanta su kaga na akwai matsala waɗansu malamai suka ce ai huruful jarri yanubu ba'daha an ba'd ko ba haka ba waɗansu malamai suka ce a'a to menene bambanci ya kamata in akwai bambanci a same shi waɗansu daga cikin malamai na balaga ta alqur'ani musamman a cikin at-ta'birul qur'ani yayi naqal daga malaman balaga na alqur'ani suka ce inda an ka ce yuharrifuna al-kalima amma wadihi abu ne wanda an ka canza tun kafin bayyanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka nan bane don ya ce minal ladina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadihi kaga tun kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kai wancan aikin ko ba haka ba wadanga da anka ce yuharrifuna al-kalima amma wadihi wa nasu hazzan mimma dhukiru bihi ana magana ne can yahuda wanda kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dabi'o'in su to amma nan da anka ce min ba'di mawadihi bayan lokaci yayi tsawo dan an ce min ba'di abin yayi tsawo yayi nisa to zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin ya faru kina ana magana ne nan akan Yahudawa na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka ce min ba'aji don abin yayi nisa yayi nisa yayi nisa Allah subhanahu wataala ya gane da mu wallahu a'ala wallahu ta'ala a'lam yuharrifuna al-kalima suna tattanza magana ta Allah ba yau ne aka fara ba min ba'di mawadihi bayan an aje sa auren su kenan bayan an yi bayanin sa Allah subhanahu wataala ya saukar da shi yaquluna suna cewa in utitum hadha in an ba ku hadha wannan to menene wannan hadha in utitum hadha in an ba ku wannan ya kai dan qur'aniyun wanda bai yarda da komai ba sai mi sai qur'ani sai mu tambaye ka in utitum hadha in an ba ku wannan menene shi shiru babu amsar da zai basuwa saboda bai san abin da zai faɗa ba ina fata an fahimce ni to hadan nan malaman tafsiri sun kawo asbabun nuzul daban-daban amma za mu karanta su sai mu yi bayani ustadu doktor wahbatu zuhairi a cikin tafsirin sa at-tafsirul munir yace sababu nuzulil aya waɗansu malamai suka ce ya ayyuhar rasulu yace rawa imamu ahmad rawa ahmad wa abu dawud an ibn abbas qala anzala allah anzal anzalaha allah fi ta'ifatayn min al-yahud Allah ya saukar da wannan aya kan wata wato jama'a guda biyu ta yahudawa qaharat ihdahum al-ukhra dai daga cikin su tarin jayi wata a wajen yaki fil jahiliya a lokacin jahiliya hatta irtadaw har sai lokacin da suka yarda fasalahu ala anna kulla كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقا كسون كي اتفاقي da kabila ce wadda tana ganin ita ce mai kima mai daraja da kuma wadda tana ganin ba ta da kima sai sun kai ittifaki in dai wato kabila al'azizatu mai daraja ne an gane ta kashe ma waccan kabila wadda ba ta da daraja fadiyatuhu khamsuna wusqan za a ba da wuski wato wani ma'auni ne na na can zamanin da wuski guda hamsin wa kullu qatilin qatalatuhu dhalila ko wani kuma wato abinda aka mutum wanda aka kashe makabila an gane qatalatuhu dhalila kabila makasantiya ta kashe min al'azizati daga wanda take tana da daraja fadiyatuhu mi'atu wusqin za a bada wuski 100 kaga an samu bambanci in an kashe can hamsin in an kashe nan ɗari kuma duk mutane ne kuma babu nasi na shari'a suna sun kai wannan istilahin ko ba haka ba fakanu ala zalika sun kasance akan haka hatta qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo fa qatalat az-zalilatu min al-azizati qatilan sai wannan qabila kina al-qabilatu az-zalila qabila wadda take makaskaskiya wadda ba ta daraja sai ta je ta kashe mutum a cikin waccan qabila madaukakiya fa arsalat al-azizatu sai wannan wato qabila mai daraja ta aika anib'atu ilaina bi mi'ati wusqin ku turo muna ko ku kawo muna ko ba haka ba wuski guda wuski ɗari faƙalatin zalila sai wannan ƙabila makasassiya ta ce wa hal kana zalika fi hayyaini qat shin wannan hukuncin ko ya kasance tsakankanin mu mu san da shi ba dinuhuma wahid ai addinin mu ɗai ne wa nisbatuhuma wahida kuma dangantaka su ɗai ce dukkan su yahudawa ne ƴaƴan annabi yaqub wa baladuhuma wahid kuma a gari guda suke rayuwa to kuma diyatu ba'dihim nisfu diyati ba'd a ce sashe kuma suna da diya cikakka wasu kuma rabi ai wannan zalunci ne inna a'tainakum hadha dayman minkum inna mu a'tainakum hadha mun ba ku wannan dayman minkum lana zaluncin da kuka yi muna ad-daymu da zadun shine az-zulmu wa khawfan wa faraqan da tsoro wa faraqan da tsoro domin al-khawfu shine tsoro al-faraqu tsoro ina fata an fahimta al-faraq fa'un ra'un wa tuqafun faraq tsoro to kaga wanda bai sani ba khaufan sai ka ce tsoro wa faraqan in ji malaman mu na zaure wato wa faraqan da kuma razana cikin razana mun ka baku kaga haka zakai sai ka dan bambanta ma'ana a cikin su ina fata an fahimta kalima ta faraq tana nufin tsoro mahmud gudaima a cikin qasida sai yake cewa wato ya marra umaran تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه faraqan min ba'sihi wa mulukun rumi takhshahu yace wato yahtazzu kisra kisra yana girgiza in an kire sunan umar faraqan min ba'sihi saboda tsoron damka ta umar to kalima ta faraq kenan fa amma iz qadima muhammadun to lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yazo fala nu'tikum ba za mu baku ba fakadatil harbu tahyiju bainahuma hayyaki ya so ya tashi tsakankanin su ثم ارتضوا سيسك يردا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما سسني من ذا الله صلى الله عليه وسلم أتنكارنسو فأرسلوا إليه ناسا من المنافقين سيسك تورا مش وتنسو متاني لك سم منافقي ليختبروا رأيه دومين تجربي رواتو الأمر رأي سسمي نيني dama wayo ne aka yi kamar yau dan suna sai ga mutum kafin ya zo gidan alkali sai ya tura wani a je gidan alkali a yi masa fatawa in ya ji fatawan nan ta dace in za a rikici sai sa a je gidan alkali saboda ya san shi za a ba gaskiya da ba an saba irin wannan ko ba haka ba wannan ɗabi'a ce ta munafikai fa anzalallahu ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr to kaga wannan za ta nuna muna in utitum haza kenan in haza kin nan zai koma zuwa ga hukuncin da ya kasance a tsakankanin su mi'atu wus'in da hamsuna wus'in su masu ɗari suna cewa in har ya tabbatar da hukuncin ɗari mu za a ba mu ɗari waɗancan a ba su hamsin fa khuduhu ta ku karɓa kaga hazakin nan zai koma zuwa ga hukuncin da akwai tsakanin ahlul kitabi wannan in mun ɗauki wannan asbabun nuzul kenan waɗansu kuma malamai suka ce annal aya nazalat fi bani quraiza wan nadir wannan aya ta sabka a cikin bani ƙuraiza da bani nazir fatahakamu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai suka kai hukunci zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba fa hakama bi taswiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci da daidaito bainal quraziyyi wan nadiriyyi tsakanin ba yahudi na bani ƙuraiza da kuma ba yahudi na banu nazir to kaga wannan sai ya zamanto nan ba a bayyana su cikin su wane na ba ya yi zancen wannan kenan suna son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko shi bi abinda banu quraiza suke so ko shi bi abin abinda banu nadir yake so ko kuma ya zamanto ya bi duk abinda suke bukata kenan in utitum hadha in an ba ku abinda mu muke so fa khuduhu ko banu quraiza ko banu nadir ina fata an fahimta to sannan kuma wata riwaya ta zo ta hudu waqila aka ce innaha nazalat fi zinal yahudiyaini ta sabka game da hukuncin zinar da waɗansu yahuda guda biyu suka yi wa qissatu rajmi wa qissatu rajmi da zancen jifa wanda in mutun yarin za a jefe shi to ga kuma bayani wanda shine zance mafi inganci kafin wannan akwai wata riwaya wadda ta nuna cewa ta sabka ne akan sha'anu abilu baba wanne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake cima Abi Lubaba hina arsalahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila bani Quraiza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike shi zuwa ga bani Quraiza fa khanahu sai yaudari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma nan ba ana nufin yayi yaudara cikin ya sani ba dama an tura shi ne an ce in sun ce zaka sabtar da su kan hukunci to ka ce zaka sabkar da su akan hukuncin Allah ina fata an fahimce ni to da suka zo suka tambaye shi kan hukunci ni kake gani sai mu yarda mu sabka akan hukunci na Allah subhanahu wataala sai ce a'a kar ku yarda kaga me yasa saboda yana jin labarin abinda aka ce za a yanke hukunci shine za a kashe su kenan da sun ce sun yarda hukuncin kashi ya tabbata akan su sai bayan ya nuna musu kakku yarda sai ga a ashe ai bayanin cewa kakku yarda kamar yayi bayani kenan akwai abinda aka boye musu kenan ya yaudari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan sai ya zamanto in utitum hadha fakhuduhu in an ba ku hukuncin za a bar ku ku fita ku karba kaga hadha zai koma zuwa ga hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani to ita ko wannan riwaya wadda ita ce mafi inganci kuma malamai suka yadda da ita Imam Malik ya fitar da ita da Imam Ahmad da Imam Bukhari da Imam Muslim da Imam Tirmidhi da Abu Dawuda Imam wato daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Barra dan Azib قال يتي مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا شو اتكن وني بيهودي محمما وند ان غوغا مسا بكين غوي كو غوي افسكسا مجلودا كما ان زاني شي دبولولي فدعاهم سي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكراسو فقال سي يتي أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم shin a haka ne kuke haka ne hukuncin idan mutum yayi zina a cikin littafin ku in ya taba yin aure qalu na'am sai manzo Allah sallallahu sai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh fa da rajulan min ulama'ihim sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirai wani mutum daga cikin malaman su fa qala unshiduka billahi ina maka magiya da Allah na gama ka da Allah alladhi anzala taurata ala Musa wanda ya sabkar da at-taura akan annabi Musa a haka za ta jiduna hadda zani fi kitabikum haka ne kuka iske hukuncin mai yin zina a cikin littafin ku qala yace Allahumma la ba haka nan bane walaula annaka anshattani bi hadha in ba dan da kai min magiya da Allah ba ka gama ni da Allah ka kai ni ga bango lam ukhbirka wallahi ba zan baka labari ba najidu hadda zani fi kitabina ar-rajm abinda muka iskewa cikin littafin shine jifa walakinahu kasara fi kasura fi ashrafina sai dai yin zina ya yawaita a cikin masu daraja daga cikin mu fa kunna idza akhadna ash-sharifa taraknahu in mun kama mai daraja dan babba kaji abinda ke bata al'umma dan babba da babba su taka doka taraknahu sai mu bar shi wa idza akhadna ad-da'ifa amma in mun kama dan talaka da mai rauni aqamna alaihi al-hadd sai mu masa haddi فقلنا سمكة تعالوا سمكة شاورة فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيء كزوم اتفاق مصابة مع الله an gane ko mu tsaya akan wani hukunci wanda da talaka da mai kuɗi duk haka za a yi musu kaga an baro littafin Allah subhanahu wataala yadda waɗansu suke mutane suke bukata fa su suna ganin ayoyin ba su dace da su ba sai an canza musu ko ba haka ba suna ganin bai dace ba a'a shi ya fi karfin a ce Allah ya ce kaza ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza saboda matsayinsa na mulki ko ko saboda matsayinsa na dukiya ko ko saboda matsayinsa shi yana ganin ya taka wani mataki na karatu na ilimi shi ba a yi masa wa'azi sai shi mutane nasiha komi girman ka Allah ya fi ka girma فكنا إذا أخذنا واتو فقلنا تعالوا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيء فجعلنا التحميم sai mun kasanya hukunci yanzu tsakankanin su ittifaqin da an kai na banza da yuji tunda duk ittifaqin da duk ijma'in da ya saba ma ayar alqur'ani da hadisi ijma'in banza ne ya saba ma hukuncin Allah sai mun kasanya wato at-tahmim da haƙar mini a sanya ma fuska bakin gawayi a shafe ta da shi wal jild wal jilda makanar rajmi muka sanya wato goga bakin gawayi da kuma waljilda da muhim mutum buloli yan buloli makanan rajimi wurin wato abin ga jefe mutum har iya mutu in yayi zina in yana da aure fa qala an sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innini awwalu man ahya amraka allahumma ya allah innini awwalu man ahya amraka ni afarkon wanda zai raya al'amarinka iz amatuhu tunda sun kashe wannan al'amarin wa amara bihi sai ya kama wannan mutumin faru jima sai aka je aka jebe shi fa anzalallahu sai Allah ya sabkar ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr ila qawlihi in utitum hadha har yanzu akwai riwaya wadda Imam Ahmad da Bukhari da Muslim suka fitar da ita kan wannan aya an Umar daga Umar qala yake cewa innal yahuda lalle yahudawa atau atau atau annabi atau annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin minhum da wani namiji daga cikin su wa imra'atun da wata mata qad zana ya sun yi zina fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma tajiduna fi kitabikum mi kuke samu a cikin littafin ku qalu sai sun kace nusakhimu wujuhahuma nusakhimu an gane ko ma'ana muna sawa baki mu goge wato at-taskhim shine bakin tukunya a shafo wannan bakin sai a shafa mafuskan mutum shine at-taskhim da sinun da kha'un da yam da mim abin ga wa yukhzayani za a kaskantar da su ma'ana za a yi yawo da su a yi musu buloli a yi yawo da su cikin gari a nuna ma mutane qala kadhabtum sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kun yi ƙarya inna fiha ar-rajm abinda a cikin ta shine ar-rajmu wato wato jifa fa'tu bit tawrati ku zo da at-taura fatluha in kuntum sadiqin ku karanta ta in kuna da gaskiya faja'u bit taura sun ka zo da at-taura wa ja'u bi qari'in lahum a'war sun ka zo da mai yi musu karatu a'war mai ijiya guda shine a'war mai ijiya ɗaya sai ka ce cikin hadisi sai da an kace yana da ijiya ɗaya a'a dan saboda a nuna maka shi mai riwaya yana halarci har ya san mutumin da zai yin karatu ijiya guda gare shi dabt ne in kai baka yadda da hadisi ba ko ba haka ba yuqalu lahu ibnu suriya ana kiransa ibnu suriya dan suriya da sadun ne fa qara'a sai da ya karanta hatta idza ata ila mawdi'in minha sai da yazo akan wani wuri daga cikin wuri na at-taura wada'a yadahu alaihi sai ya aza hannunsa akan sa fa qila lahu sai aka ce irfa yadaka ka dauke hannunka farafa yadahu sai ya dauke hannunsa fa idza hiya taluhu sai ga aya ta fito baro baro ai ayatul rajm fa qalu sai suka ce ya muhammad ya kai muhammad inna fiha ar-rajm lalle tabbas a cikin at-taura shine wato jefewa shine tabbata walakin na kunna natakatamuhu bainana sai dai mu muna boye shi a tsakankanin mu fa amara bihi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci farujima aka jefe su falaqad yaja'u alaiha ko kuma a waɗansu wato nusa yanja'u alaiha shi wato wannan ba yahude yana karkata zuwa ga mata yaqiha alhijarata bi nafsihi yana tsare ta yana kare ta daga jifar da aka yi mata kenan namijin da mata da ana jifa su shi namijin sai ya fito yana kokarin kare waccan mata saboda yana tausaya mata yayi zinar ita to anan abin da zamu ci na farko yanzu in utitum hadha musa ba asbabun nuzul guda hudu ya zamu yi da su to kaga nan dole sai kana da ilimi na asbabun nuzul shin sun inganta ko basu inganta ba in akwai waɗanda basu inganta ba sai mu ɗauke su mu maida su gefe mun san basu inganta ba kaga babu zanta abin da bai inganta bai zama to yana daga cikin tafsirin aya dai kenan in kuma sun inganta duka to yanzu ya zamu dibi shin muna iya mu haɗa su gaba ɗai mu san yadda zamu yi ba za su ƙaryata juna ba in hakan yana yiwa sai mu yi in kuma waɗansu suna wata sura sai mu mayar da su waɗansu sura to abin da zamu ce anan riwaya waɗanda dukkan su asbabun nuzul babu daga cikin su wanda a zahiri malamai suka yi tsa'an suka ce bai inganta ba to amma zancen sha'anu abilu baba jefo shi aka yi wato asbabun nuzul ne na cikin suratul anfal ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamuna kaga nan da aka nuna ya yaudari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa khalahu kaga wannan sai mu fitar da shi to in muka zo ga waɗanda suke cewa fa'ifatai ne minal yahudi suka yi faɗa suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu hukunci in utitum hadha sai mu ce wannan ba shi ne kan abin da ya shafi abin da malamai suka gabatar ba domin ana zancen zina ne to za mu kawo su waɗanda suka yi zina to su ko waɗannan riwayoyin guda biyu duk suna cikin sahihul bukhari da sahihul muslim to amma matsalar guda ta ce an shuɗe da wani yayi zina gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma an ce an zo ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da su to kaka sai ka ji ce kuma an ce dur riwayuna na Imam Bukhari da Imam Muslim asahu shay'in ba'da al-Qur'an al-Karim kaji wai wai wai wai littafi mafi inganci a'a wannan duk su ci karo da juna ba da aka ce sun zo da su yana yiwa lokacin da suka shuɗe ya kira su sai suka zo da su ina fatan kuna fahimta ta kenan wannan lokaci aka fara jayayya aka yi musu hukunci koko lokacin farko shuɗewa suka yaggan su an gane ko ya yi musu hukunci to bayan ya yi musu hukunci daga baya aka sake samun irin wannan matsala suka zo suka so su yi ƙarya sai aka yi musu wannan amma dai zance mafi inganci ma'ana sun shuɗe ya kira su saboda ya san me yake faruwa bayan sun zo suka yi ƙarya ko ba haka ba aka kira malaman su suka yi bayani sai aka yi musu wannan hukunci to kaga wannan riwaya ta Bukhari da Muslim ita ce abinda malamai suka tabbatar kenan ul utitum hadha in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ku hukuncin cewa in mutum ya yi dina ba za a jefe shi ba fahuzuhu sai ku karɓa ina fata an fahimce ni to amma wagga riwaya ta zancen banu quraiza da kuma wannan riwaya wadda ta yi zancen kabila zalila da kabila aziza suna iya samun shiga ko ba su samu shiga suna iya samun shiga dama duk lokacin da za su zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dabi'a ce ta munafikai in utitum hadha fakhuzuhu dama munafiki bai taba zuwa ba sai abin da yake so in ai mai hukunci zai karba ko ba haka ba da haka kenan waɗanda ba su ne asbabun nuzul direct ba amma fa'in ma'anarsu tana shiga cikin ayar domin al-ibratu bi umubil lafzi la bi khususis sababi dole ne wannan ɗabi'a ce ta munafikai Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul nur yace wa yaquluna amanna billahi wa bir rasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin wa idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'riduna wa in yakul lahumul haqqu ya'tu ilayhi mud'inina kaga ɗabi'a ce ta munafiki in ya san hukuncin da za a mai zai gyara shi zai zo in ba zai mai ba ba zai gyara ba munafiki ne na larabawa munafiki ne na ahlul kitab duk ɗabi'a su guda mun fahimci wannan ƴan uwa to Allah ya kyauta yaquluna suna cewa in utitum hadha in an baku wannan hukunci wanda ya dadada muku da rai fa khuzuhu ku karbe shi wa in lam tu'tauhu in kuma ba a zo muku da shi ba ba a baku shi ba fahzaru ku ji tsoron karba waɗansu masu karatun Qur'ani sai kaji mutum ya ce wa in lam tu'tauhu fahdharu a'a nan babu ha'un wa in lam tu'tauhu fahdharu shikenan saboda mi saboda babu ha'un yana daga cikin wuraren da mutane suke kuskure a cikin alqur'ani da cikin suratul najmi karshanta ko ba haka ba afa min hadhal hadisi ta'jabuna wa tadhakuna wa la tabkuna wa antum samiduna fasjudu lillahi wa abudu sai ka ya ce fasjudu lillahi wa abudu wannan ha'un din babu ta sai ka cire ta akar makalla an gane ko to haka dabi'a ce ta mutanen mu a yanzu in utitum hadha fakhuzuhu mutum in yazo dama yana da fatawa yana da abin da yake son a bashi in yayi maka fatawa in ka bashi abin da yake so sai ce alhamdulillah in baka bashi fatawa akan abin da yake so ba zai tashi daga nan in yazo wajen wannan malam an ka ce haram ya tashi ta wajen wannan malami a ce haram ya tashi ta wajen wannan malami a ce haram ya tashi wajen wannan malami a ce haram duk sai ya kewaye malaman gari gaba ɗai sai ya tayi bakin masallaci ya zo ya iske inda ake sallah bakin tasha sai kuma ya yi tambaya ya san wannan mutumin ba malami bane don ba dole bane mutumin da zai bada sallah bakin tasha zama to babban malami da ya yi bayani karshen ta yana da jika biyar ko wani abu zai bashi ce mallan ga wani abu ayi mana addu'a sannan sai ce to mallan ina da tambaya da yayi tambaya kaza kaza sai ce ai makruhi na ce eh na san ana haka ya kama yawo in utitum hadha fakhuzuhu wa in lam tutahu fadharu mutun ne ya saki matarsa daya daga baya ya ga ya sake ta biyu daga daya baya ya sake ta uku yanzu kuma yana so yana so ya ci gaba da zama tare da ita yazo wajen wannan malami ya ce mai haram yazo wajen wannan malami ya ce haram yazo yazo wajen wani sai shaddun ya fata wata yayi kwana da ita ce so uku ne kaga da yayi su daban-daban amma zai ce malam so uku ne to nan malami in ya ce mai uku ya hada so daya in yana da cikin wadanda suke ganin saki uku matsayin ɗaya suke bai da laifi wajen Allah tunda haka aka yi mai fatawa amma wani ko saki dubu kai in dai ka bashi yana ce maka kai ka kalle wadannan malaman musa abin da suke yi ba in utitum hadha fakhuzuhu wa illam tu'tuhu fahdharu kuma tanan zamu gane bambanci tsakanin hukunci da fatawa ita fatawa ba dole bane ai aiki da ita in ka tambayi malami in ya baka amsa in ka ga dama zaka yi aiki da ita in ka ga dama ba zaka bari ba amma alqada'u shi hukunci dole sai an zartar da shi shi yasa akwai bambanci tsakanin alqadi da almufti alƙazi mai hukunci dole in an zo gidan alƙali sai a hukunci almufti mai ba da fatawa in ya ba ka fatawa in ka ga dama ka ɗauka in ka ga dama ba za ka ɗauka ba gare ka ta ƙari Allah subhanahu wa ta'ala ya mai kyau da haka wannan ita ce dalilin abubuwan da suke faruwa za ka iske yanzu duk fatawar da ake son a halatta abin da Allah haramta akwai malaman da za su ba da wannan fatawa za a zo a ɗauko su a ce ku ce halatta na mutum ya shiga gidan radio ya ce riba ai ta halatta don Allah ya ce wato ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa ninkin ba ninkin sai ya bar aya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minina ita ma baqiya amne qaliluhu wa kathiruhu amma ya koye wannan saboda yana so a ce waɗannan malaman su ne suke kawo wa ci gaba a cikin al'umma malaman da ke cewa riba haramta suna sun kasa kasashen mu suka suka ki ci gaba su ne suka zuwa suna haramta komi su ce komi haramna komi haramna komi haramna to mu ba za mu yadda ba sai mun yi ba mu da aljanna ba mu da wuta ba mu za mu muku hisabi ba dan haka dukkan mu muna neman yarda Allah subhanahu wataala ne Allah ya gane da mu yaquluna in utitum hadha fakhuzuhu in an ba ku wannan ku karɓa wa in lam tu'tahu fahdharu in ba a gaya muku abin da ran kuke so ba ku bari kenan dama abin da ran su yake so suke so ba wai sun zo ne sun yi fatawa don Allah ba kamar yadda mutane suke yi a yanzu wa man yuridillahu fitnatahu wanda Allah subhanahu wata'ala ya so ya jarrabe shi domin alfitna wani lokaci tana zakuwa da ma'ana al-ikhtibar imamu suyuti yana ganin tana iya ɗaukar ma'ana guda kusan guda takwas a cikin alqur'ani sheikh muhammad al-amir shanqiti kuma a cikin tafsirin sa adwaul bayan a ƙarshen suratul nur yana ganin tana ɗaukar ma'ana guda hudu sabani ne na malamai kenan shi a wajen sa takwas din nan za a iya rage su su koma hudu saura sun shiga cikin juna na al-fitna al-ikhtibar innama amwalukum wa auladukum fitna jarrabawa ne ba irin wannan fitina da muka gani da Hausa ba a ce fitina fitina a'a ba fitina irin waccan ta rikici ba a ana fin jarrabawa ne Allah zai jarrabe ka ya gani shin za ka yi ma Allah da'a ko ko za ka fifitar da ƴaƴanka da matanka da harkokinka akan na Allah subhanahu wata'ala sannan kuma ya zamanto ka samu ka wato al'amuran ka suna da shirar tashin alkiyama Allah ya mun tsari qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi to duk wanda Allah ya so jarraba shi falan tamlika lahu min Allah shay'a baka da izini ko ba za ka iya mallaka mishi wani abu ba na ka taimake shi ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum wadanna Allah subhanahu wataala bai da niyyar ya tsarkake zukatansu dan mi Allah bai da niyyar ya tsarkake zukatansu dan ya san ba su da niyyar tsarkaka ko ba haka nan bane mutum ne kasan in ka bashi dukiya zai je kasuwanci zaka bashi ko ba zaka bashi ba sai ka bashi mutum ne kasan in ka bashi miliyon ɗaya ko miliyon biyu ko miliyon biyar ya kasuwanci zai je gidan karuwa ya kwanci ne kawai sai kuɗin sun ƙare ko ya je turai in sun ƙare sannan shi dawo za ka bashi ba za ka bashi ba to Allah ya san komai kenan zukatan su ba su da kyau ko an ba su ba za su karɓa ba to shi kenan Allah ya huta da su ko ba haka ba walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي الدنيا سنة كسكنشي سوكا الرئيس duk mutumin da ke saba ma Allah yana da kaskanci a nan duniya Allah zai ɗebe mai kiba bai da daraja ga mutane sannan in kafirai ne aka yaƙi musulunci za a kama su zamanto matsayin bayi ahalul kitabi a ɗora musu jizya duk kaskanci ne wannan ya zamanto mutane ko ba su yarda da juna ba su turawa kuma kowane takan shi yake yi kaskanci ne a duniya al'umma kowa yana takan shi a'a ya kamata a ce akwai lokacin da ake tunanin al'umma amma da ya zan kowa takan shi yake yi to babu al'umma lahum fi dunya khizyun anan duniya suna da kaskanci kenan in ka kafirce ma Allah ba wai dadi kake ji ba kar ku sa tsammanin kafirai dadin da suke ji a yanzu dadi ne babu wani dadi a cikin rayuwarsu da za ka je a ƙasar turai ka ga yadda suke rayuwa wallahi da za ka daina rayuwarsu babu wani dadi da suke ji za ka ga mutum a cikin tsananin rayuwa da yawa suna kashe kansu ba a ba da labari duk wannan wurare da ake nuna muna masu kyau a turai in ka tafi can ba haka nan bane mutane muta, suna da san zabiri mutanen daga kwana a karkashin gada akwai mutanen daga kwana a makabartu a waɗansu ƙasashe ko ba haka nan bane amma kai kana nan dai kana son Allah dai ya kai ka turai turai dai turai Allah ya kai ka turai ce ko cikin buhun kula bana Allah ya kai ka turai ce ko cikin buhun reza ne wannan kaskanci ne ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله سبحانه وتعالى يتي سنة عذاب مي جرما من يبياني تيوى ما لمي sun ce azaba da ake yi ma ‘yan wuta, waɗansu malamai sun ce kala biyu ce, waɗansu malamai sun ce kala ɗaya ce, ma'ana, duk yadda an ka siffanta azaba tasu, to matsayin azaba iri ɗaya ne sai dai wani ya fi wani, kamar nan da Allah ce azabun azimun, wani lokaci ya ce azabun muhinun, wani lokaci ya ce azabun alimun da sauransu, to dukkan su dai azaba iri ɗaya ne cikin wutar jahannama. To amma kuma akwai ɗansu ayoyi da suka nuna, wato, wala ta'amun illa min ghislina kaga ba su da wani azaba a wato abinci illa min ghislin sai ghislin sun ka ce gusala shine ruwa wanda ke tarara na kurji wanda ke fitowa daga mutanen wutar jahannama shine abinda abincin su Allah shi mun tsari to kuma yace laysa lahum ta'amun illa min dari to kaga ta an ce ba su da abinci sai rislin nan kuma an dawo an ce ba su da abinci sai dari to kaga azimun da muhinun da kaza da kaza sun shiga ciki amma waɗannan ba za su shiga ba waɗansu malamai suka ce to waɗansu ƴan wuta su ne laysa lahum ta'amun illa min dari waɗansu kuma wala ta'amun illa min rislin waɗansu malamai suka ce a'a wai shi da rislin da zariya tun da kaya ce wadda ba ta ciyuwa wadda ta bushe ko ba haka ba malamai suka ce duk ba abinci bane Allah da ya sanya mishi suna amma kamar a ce wane bai da shimfiɗa sai ƙasa ai kaga ƙasa ba shimfiɗa bace kenan da rislin da kuma dariya ba ma abinci bane kenan sai zamanto sinfi na azaba na ƴan wuta dukkan su ƴan an faɗa za su ga ciki sai dai na wani ya fi na wani amma in mun dauki daga sirin da dare daban-daban ne waɗansu sai ya zama to akwai azabar da mushtarika ce da azibun da muhinun ko ba haka ba da alimun duka za su yi tarayya a ciki amma dai ghislin da kuma dariya waɗansu malamai suka ce ya bambanta waɗansu za su samu wannan waɗansu za su samu wannan waɗansu malamai suka ce a'a dukkan su ana nufin ba su da abinci don shi gislin ba abinci bane shi kuma zare ba abinci bane lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim suna da azaba wanda yake mai girma na tashi alkiyama Allah shi mu da tsari sai Allah ce sama'una lil kadhib
سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين
sama'una lil kadhib suna masu karba ma magana ta ƙarya su karbe ta su yi aiki da ita alhali ko in mutum mumini na bai dace aiki da magana ba sai ya tabbata ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ko kuma sama'una lil kadhibi suna saurare danjin ƙarya akaluna lis suhti masu cin as-suhut abin da suke waɗansu malamai suka fassara shi shine rashuwa waɗansu kuma malamai suka fassara shi shine cewa abubuwan da suke karɓa ga mabiyansu waɗanda addini bai yarda da su ba da suna addini fa in ja'uka idan suka zo baka to can an ce samma'una lil kadibi to kuma na an ce samma'una lil kadibi samma'una li qaumin akharin to dan me aka zo kuma samma'una lil kadibi saboda abinda an kai atfi tsakankanin su ba ɗaya bane don ka fahimta dan saboda ana son ayi atfin wani abu da shi kuma ayi ta'akidin wannan ɗabi'a ta su ci sama'una lilkadibi akkaluna lissuhti kaga akkal mai yawanci kamar qattal mai yawan kashi fa in ja'uka idan suka zo maka fahkum bainahum kai hukunci tsakankanin su aw a'rid anhum ko ka kauda kai daga gare su wa in tu'rid anhum in ka kauda kai daga gare su falan yadurruka shay'a ba za su cutar da kai da komai ba wa in hakamta in kuma ka tashin hukunci fahkum bainahum bil qist kai hukunci tsakankanin su da adalci da gaskiya inna allaha yuhibbul muqsitin Allah yana so masu yin adalci wannan aya ba za mu samu yin bayani akan ta ba dan haka tunda lokaci ya matso nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh